الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا lahadi goma ga watan shida hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 30 ga watan 11 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2025 kamar yadda malaman coci suka zauna suka tsara suka ce haka ne muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus a satin da ya gabata mun fara bayani a aya ta 44 zuwa aya ta 45 sai lokaci mun halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya Allah ya ce wa yawma yahshuruhum ko nahshuruhum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين نعم كما يد أسلوبي كو منهج تفسير ميكي قدانا ذا مفارني دخل مناسبة sannan asbabun nuzul wani lokaci kuma yan akwai asbabun nuzul mu fara da su sannan mu zo zuwa ga munasaba sannan sharhul mufradat sannan kuma sai masail da suke karkashin wannan aya haka ne ko ba haka ba to wannan manhaji muna akan shi da izinin Allah duk da yake waɗansu abubuwa sun gabata game da ayar a wancan satin da ya gabata to ala ayyati hal wa yawma yahshuruhum ko wa yawma nahshuruhum a wancan sati mun faɗa ibnu ashur yace atafina akan wancan wa yau mai yahshuruhum ko ba haka nan bane tunda wannan aya ta alhashru ta gabata wa yau mai yahshuruhum jami'an thumma wa yau mai yahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku makanakum antum wa shurakaukum ko ba haka ba sai yace an yi atafin qissa akan qissa qissa ta tayar da su an yi atafin ta akan qissa to ai qissa tayarwar kuma ita ce qissa wani na iya cewa to ai an kai haka ba sani ko mun fahimta ba ba atafin abu akan karan kansa ko ana adafin mutum akan kace ja'a ibrahimu wa ibrahimu kuma ana nufin shi ibrahimu din ne yana yiwa to kuma yace atful qissa ala qissa kuma can wa yawma nahshuruhum nan ma wa yawma yahshuruhum ko nahshuruhum a sabanin qira'at to ya za a yi atafin qissa hashru akan hashr wani da iya tambayar kai ne ko ba haka ba a'a nan da an kai atafin qissa akan qissa saboda abubuwan da za a faɗa game da kissar ta tayarwa sun bambanta duk da yake nan tayarwa ne da tayarwa ne to amma abinda za a faɗa a can ya bambanta wani bangaren da abinda za a faɗa a nan shi addalin da yasa an kai rafinta a kanta ba sani ko mun fahimta ba saboda wani lokaci muta'alliq in ya bambanta ko sifa ana iya atafi da wawan kamar da mun ka kawo saboda sifa ta bambanta sabbi hisma rabbikal alladhi khalaqa walladhi qaddara waye walladhi qaddara fahada to kuma walladhi akhrajal mar'a waye akwai Allah ne daban saboda an hankalta mu sifofin sun bambanta da fi'illan wani lokaci sai a yi atafi da wawun to kamar haka ne da an ka ce wa yau mana shurhum saboda can an ce sun mana ƙulu lil ladina ashraku makanakum antum wa shurakaukum nan ko da an ka ce wa yau mana shurhum ko yahshurhum ka allam yalbasu illa sa'atan min nahari wani abu ne ake son a faɗa wanda yake da alaka da su amma ba ɗaya ba da wancan wanda ya gabata mun gane bai yiwa mutum shi ɗauki tafsirin alkur'ani haka to wa yau ma dai yahshuruhum ita ce ƙira'a ta hafs kamar da muka yi bayani wa yau ma nahshuruhum ƙira'a ta jamhur muka ce in mun ɗauki ƙira'a ta jamhur shine an yi iltifati domin ya kamata a ce wato da an ka ce inna Allah la yazlimu nasa shay'a Allah baya zaluntar mutane wani abu kaga na inna Allah ba a ce inna nahnu na nazlimun nasa shay'an ba to kaga a qira'a ta hafs an ka ce wa yawma yahshuruhum shine ai Allah domin an ce inna Allah amma a qira'a ta jumhur da an ka ce wa yawma nahshuruhum an yi iltifati cikin ilimin balaga ma'ana da ana magana ne kamar da uslubul ghaiba yanzu kuma an dawo ana magana da uslubul khitab mun ji wannan ko bayani ya gabata wa yau ma nahshuruhum ko wa yau ma yahshuruhum ranar da yahshuruhum Allah zai tayar da su wa yau ma nahshuruhum ranar da musu Allah za mu tayar da su mun kace annunu litta'zimi ko ba karan bane to ka allam yalbasu illa sa'atan minan nahar ka ce dai kamar ba su zamna a duniya ba illa sa'atan minan nahar sai dan wani lokaci a duniya wannan jumla da mun ka zo wajen i'rabin ta ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahar muka ce malamai sun tattauna akan menene matsayin wannan jumla ta ka'allam yalbasu an gane ko to sai waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa ita jumla ta ka'allam yalbasu an gane ko ita ka an din nan annaha fi mahalli nasbin tana matsayin wurin da ake yi ma nasba ma'ana abu mai nasba sifatan lidarfin wa huwa yawm domin yawma yana da fatha ko to ka allam yalbasu sifa ce ta yawma shi ko sifa abu tana matsayin mi tana ɗauka irin abin da yake ɗauka ban sani ko mun fahimta ba waɗansu malamai ba su yarda da wannan i'rabi ba waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa an takuna aljumlatu fi mahalli nasbin ala alhali amma min maf'ulin ay wa yahshuruhum ay yahshuruhum mushabbahina biman lam yalbas illa sa'atan minan nahar kenan kaga za a tayar da su suna kama da waɗanda ka allam yalbasu illa sa'atan minan nahar kamar dai basu jima ba a duniya sai dan wani lokaci wasu daga cikin malamai suka ce a'a an takuna aljumlatu na'tan li masdarin mahdhuf wa taqdiru yahshuruhum hashran ka allam yalbasu kina asalin magana hashran an ka shafi Allah zai tayar da su irin tayarwar waɗanda kamar basu jima ba illa sa'atan minan nahar sannan waɗansu malamai sun kace a'a ibnu atiyya a cikin al-muharrar al-wajiz kamar yadda shi mai ad-durrul masun ya kawo yace wa yasihu an yakuna qawluhu an gane ku an yakuna qawluhu ka allam yalbafu kalaman mujmalan ma'ana magana ce wadda Allah ya kawo a dunkule wa lam yubayyin al-fi'l alladhi yatadammanuhu ka allam yalbafu kenan yana yiwa kamar magana ce wadda ta zo a dunkule to sai an ka bayyana ta fa yakunu taqdiru kenan shi abin da yake nufi asilin magana akwai abin da an ka shahi fi'ili ne wa yawma yahsuruhum ranar da Allah zai tayar da su yusri'una suna gaugawa an gane ko to ka allam yalbasu kamar dai ka ce basu jima a duniya ba sai ta zama to halun ne min fa'ilu yusri'una tunda yusri'una yana da fa'ili a cikinsa an gane ko yawwa ko kuma dan sun ka ce ka allam yalbasu jumla ce mufassira ta yusri'una al-muqaddara sai ta zamanto jumla ce tafsiriya ba haliya ba ta fa'ili ka ji abinda malaman nahawun qur'ani sun ka ce kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun na as-samin al-halabi yata'arafuna bainahum suna gane juna asalin arafa ya fahimci abu ta'arafa sun gane juna muna ganewa tafa'ala koma cikin ma'anil abniya ko wani wazani a larabci zaka iske akwai ma'anonin da yake dauka arafa shay'a ya fahimce shi ta'arafa sun gane juna kenan mi ya zama to mina mi min ne daga bangarori guda biyu tadaraba sun bugi juna takhasama sun yi jayayya da juna to ba ita ɗaya ke ɗauka ba a'a tana ɗaukar wata ma'ana kuma wani lokaci at-tadahuru bi shay'i kayi kamar abin haka ne amma ba haka nan bane tabaka kaga yayi kamar kuka yake amma ba kukan yake yi ba tajahala ya mai da kai ne jahili amma ba jahili bane taghaba ya mai da kan shi wawa amma ba wawa bane sha'ir yace falamma ra'aytul jahla fin nasi fashiyan tajahaltu hatta dhunna anni jahilu kaga ya ta'arafuna suna gane juna kenan ma'arifa ta hito daga bangare nawa bangare biyu to in kace ilmu sarfu bai da amfani gashi an nuna maka a'a da yazo akan wazani kaza zai bada ma'ana kaza kuma kace ilmu sarfu bai da amfani kaga akwai matsala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, A cikin suratu Al-Hujurat, ya ayyuhan nas, inna khalaqanakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu ay litata'arafu ne an ka shahita wanda dan ku san juna wane ya gane wannan wane ya gane wannan mun ji wannan da kyau ya ta'arafuna bainahum ko suna gane juna a tsakankanin su anan kafin mu wuce wajen ya ta'arafuna suna gane juna za ka ga cewa to a nan kuma an ce mutane sun gane juna tare da cewa waɗansu ayoyin sai kaga kamar ba za su tsaya ma su yi magana wa junansu domin an ce an yi ta'aruf kamar an ba juna sani kenan to kuma qur'ani yana nuna wani lokacin ai ba za su yi magana ba wa junansu ina fata an fahimce ni to shi yasa waɗansu malamai sun kace to da an kace wato ya ta'arafuna ya'rifu ba'dhum ba'dan kama arifatihim fi dunya idha kharaju min quburihim وهذا التعارف تعارف توبيخ وافتضاح wato ta'arufi na sanin juna ne na taubihin zargin juna shine taubih an gane ko waftidahin da kuma yatar da juna yaqulu ba'dhum li ba'din anta adlaltani wa aghwaytani an gane ko wa laysa ta'arufu shafaqatin ba sanayya bace ta tausayi wa ra'fatin da wato rahma an gane ko sun matankatsi'ul ma'arifa sai sanin ya yanke idan ayanu ahwala yawmil qiyama in sun kaga ababen tsoro na tashin alkiyama sai Allah ce wala yas'alu hamimun hamima nan abinda malamai suke son su ce saboda wasu ayoyin qur'ani suna nuna ba ruwan wani da wani kuma waɗannan sun nuna a'a suna gane juna har suna tattaunawa to kenan kuma wani sai ce to kenan ayoyin sun ci karo da juna shi yasa waɗansu malamai sun tafi cewa shi ya ta'arafu na bainahum yana da alaƙa ne da lokacin da an ka tayar da su daga cikin kaburburansu kenan za su gane juna saboda kowa zai nemi haƙƙin shi daga wani sannan sai mi sai sanin ya yanke tunda in an ƙare hisabi magana ta riga ta ƙare shi yasa wala yasalu hamimun hamima kenan bayan an ƙare hisabi shi kenan waɗansu daga cikin malamai su ce a'a ayyata arafu na bainahum wato lokacin da suka fito da cikin kabari ba mai tambayar wani don tashin hankalin kiyama yayi yawa amma in an zo filin hisabi ne ya ta'arafu na bainahu ba sai kuma na fahimta ba almuhimmu dai abin da ya kamata ka gane shine cewa kiyama tana da tsawo kuma kiyama mataki mataki ce ina fata an fahimce ni akwai lokacin da za su tattauna da juna in an ba su dama akwai lokacin da ba su tattauna da juna ba ahwalikin mataki mataki ne daban-daban yana yiwa a ba su dama su gane juna daga baya a yanke a zo filin kiyama a yi shuru daga baya kuma a ba su dama daga baya kuma a yanke ina fata ana fahimta ta bal ma sanin zai iya kasancewa hammi har a cikin wuta waɗansu za su gane waɗanda sun kabatar da su sai zaman to dai almuhimmu dai mataki mataki na waccan ayab bata warware waccan ba saboda mi saboda lokacin ya bambanta wani lokaci suna da daman magana wani lokaci ba su da daman magana ban sani ko mun fahimta ba yawwa to wannan shi ne abinda malamai sun ka kawo za ka ga har cikin wuta Allah yana cewa abin nan wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim du'fayn min al'adabi wal anhum la'nan kabira ko kathira ko ba haka nan bane kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idha daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana ha'ula'i adalluna fa atihim adaban du'fan min an-nar ko ba haka nan bane sannan Allah ce fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna nufikha fi suri shin busa ta farko ko ta biyu ta farkon fala ansaba bainahum saboda nan waɗansu suna duniya kenan nan tana yiwa ana zancen kiyama ma'ana akhiru ayyamid dunya fala ansaba bainahum sannan fa idza nufikha fi suri yana ai daukar lokacin da anka busa kowa ya fito da waɗancan sun mutu an yi busa ta farko in an kai ta biyu kowa zai tashi nan ma fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaaluna in an zo filin hisabi kuma sai su tambayi juna shin mun gane wannan da kyau saboda in ba haka nan ba zaka iske a ce maka ga aya ta ci karo da wannan aya to kai in ba baka fahimci alqur'ani ba kaga akwai matsala an gane ko ka allam yalbasu illa sa'atan minan nahar idan muka duba alqur'ani sai ku ga wani lokaci ya nuna wato lokacin da kafirai za su gani kamar mai yawa ne wani lokaci kuma za su ɗauke shi ɗan kaɗan kuma sai ya bambanta shi kaga nan yace ka allam yalbasu illa sa'atan minan nahari a cikin suratu al-isra muna ji da kyau sai yace wato yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bithum kaga za su yi zaton ba su jima a duniya ba illa qalila sai ɗan kaɗan to kuma ya ce ka allam yalbasu illa sa'atan minan naha kaga nan kamar dai basu jima ba sai dan lokaci kaɗan to amma alhali a cikin suratul mu'minuna sai alqur'ani ya ce mi qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun ah to nan ya ce illa bistum illa qalilan kuma ce ya ce wa tadhunnuna illa bistum illa qalila zato ne suke yi kina abin ba haka yake ba nan ko ya ce illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun to wa zai ba mu amsa ah hey aiki na dole sai an ɗauko shi to a gurguje ita waccan aya ta cikin suratul isra wata zunnuna illa bisum illa qalilan ma'ana lokacin da sun kai a duniya za su yi zaton busu ma yi wannan lokacin ba ba sani ko mun fahimta ba ma'ana mutumin da ya shekara misali a ce ya shekara ɗari a duniya sai ga yana ganin kamar shekara goma ya yi ko misali abin da ya kama da haka kaga kenan abin da yake zato ya yi ya yi lokaci kaɗan shi ne ke zaton haka can kuma cikin suratul abin da ƙarshen suratul mu'minun ba ana magana kafirai ba ne da ya ce ƙala illa bistum illa ƙalilan na ana magana ne a wajen Allah dama ba ku jima ba sai mi sai ɗan lokaci kaɗan domin wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun shin mun gane wannan ko ba mu gane ba saboda kakka ce can an ce wata zunnuna illa bistum illa ƙalilan ko an ce illa bistum illa ƙalilan law annakum kuntum ta'lamun to irin hakan ga zaka ga alqur'ani lokaci ya kawo ni abu can cikin isra'i ana magana ne akan su yadda suke zato kenan zaton su ya saba ma abin da suke tunani domin sun rage makan su tunani na shekaru na tsawon lokaci can cikin suratul mu'minun ana magana ne a wajen Allah illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun don mi dan a wajen Allah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun shin mun gane ko ba mu gane ba to wa yawma yahshuruhum ka allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum idan muka zo a cikin littafin tafsiri na adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an da yazo karkashin wannan aya yake cewa da an ka ce wa yawma yahsuruhum ka allam yalbasu illa sa'atan minan nahar yake cewa a cikin littafi yayi ihala ne daga cikin littafin sa daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab yace to kenan wannan zai nuna maka cewa ranar da za a tayar da su za su ka cewa lokacinsu ya zama to kaɗan Allah ce to kuma ya ce Allah ya bayyana wannan a wurare daban-daban ka annahum yawma yarawna halam yalbasu illa sa'atan min an-nahar bala fa hal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun ka annahum yawma yarawna halam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a sannan kuma mas'ala ta ƙarshe sai ka duba cikin wani littafi sunansa fawaidun fi mushkilil qur'an in ce mas'ala ta ƙarshe na nufin mai alaka da lokacin su muna ganewa shine inda an kace inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa yawma yunfakhu fi suri wa nahshuru al mujrimina yawma idhin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bithum illa ashra nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bithum illa yawma to anan inda ishkalin yake kaga da Allah ya ce za su ce ya takhafatu na bainahum illa bithum illa ashara za su ce ai ba ku jima ba sai goma to kwana goma ko wata goma ko shekara goma duk dai haka za su ce misali to amma dai nan an fi ɗauka a ce yini goma dan abin da zai biyo nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bithum illa yawma bu sai illa sanatan ba ko shaharan to sai malamai suke cewa anan idan al'amari ya zo Allah ya ce amsaluhum tariqatan in ji izuddin abdulsalam sultanul ulama a cikin fawaid fi mushkilul qur'an waɗanda sun kafi dawa na gari ma'ana waɗanda suka fi hankali ko suka fi dacewa da hanya shine amsaluhum tariqatan su sun kace illa bisum illa yawma alhali kuma su waɗanda basu ci kuka ce ashirin din ai sun yi kusa ba sani ko muna fahimta ba yanzu misali mutumin da ya shekara goma a duniya ya shekara ɗari a duniya to sai ya yi zaton cewa kwana goma ne ya yi kaga ai kwanakin suna da yawa ko to wanda ya ce a kwana guda ne shi cikin su haiba cewa to kuma Allah ya ce amsaluhum tariqatan a alqur'anance ka nemi wannan littafi na Izzuddin Abdulsalam Sultanul Ulama fawaid fi mushkilil Qur'an an gane ko sai malamai sun kace dalilin da yasa Allah ce amsaluhum tariqatan saboda in fitina ta zo mai hankali ya fi zama cikin tashin hankali ma'ana mai hangen nesa shi ya fi shiga cikin tashin hankali fiye da mi fiye da wanda ba shi ba to saboda sun fi rikicewa ne ma sun kace illa bisum illa yawma domin fitina idan tana nesa ba kowa ke gano ta ba sai mi sai masana ko ba haka nan bane bari in ba- bari ma in bada misalin da za a ganewa bari in bada misalin da za a ganewa mutum da yana da mata yana da yaya idan ya kawo buhun masara da buhun shinkafa ana ganewa to shi idan buhu na saurin karewa yanzu in an kai sauran yan tiyoyi ko kiluluwa kilo kilo su shinkafa suke ci suna jin daɗi amma shi kuma ha tunanin hawan zuwa gaba na yadda za a yi ake yi kaga shi yana kallon bala'i tun daga nesa to shi yasa sai ya fi kowa rikicewa shi yasa sha'ir ya ce umurun yadhaku sufaha'u minha wa yabki min awaqibiha allabibu mun ji wannan ko to ka ji yadda malamai sun kace to ka allam yalbasu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum shankidi yace yata'arafuna bainahum suna gane kansu suna gane junansu yace kuma nuri Allah yace wala yasalu hamimun hamima yubassarunahum da inda Allah yace fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna yace ka koma cikin littafin mu daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab inda ya bayyana cewa a cikin suratul mu'minun fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun da kuma inda Allah ce wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaaluna ma'ana dai a takaicen takaitawa wani lokacin ba za su tambayi juna ba babu dama a tambayi juna wani lokacin za su tambayi juna saboda an ba su izini shi ne ya kamata ka gane don kakka ce ga aya ta ci karo da wannan aya a'a in baka gane baka koma ma malamai in hadisi ne ka koma ma malamai ka gani shin hadisan duk sun inganta mi malamai suka yi bayani akan wannan amma dan qur'ani ne shi bai da malamai ba sai ya koma ya ce wannan hadisin ya ci karo da wannan shi ko an ka dauko an ka ce to ai cikin alqur'ani ma irin wannan ana iya samun shi sai ya ce mi sai ya rikici tunda ya an kawo cikin qur'ani kuma bai iya karanta qur'ani to don haka rashin koma ma malamai sai zama to matsala gare shi ya ta'arafu na bainahum wannan jumla waɗansu malamai sun kace jumla ce haliya ai yalbasu tunda yalbasu akwai fa'ili ya ta'arafu na sai zama to hali ne na yalbasu kenan da an kace ka allam yalbasu muta'arifina suna halin masu ba juna sani waɗansu daga cikin malamai sun ce hali ce ta maf'ulun bihi wa yawma yahshuruhum muta'arifina Allah zai tayar da su suna halin masu gane juna ina fata ana fahimta ta wasu daga cikin malamai sun ka ce a'a ya ta'arafu na jumla ce musta'anafa ma'ana daban take ta zo ne da wata magana ta daban ma'ana isti'nafi ne an kai na maganar da ake akanta kaji irabin da malamai sun kai Allah ce to qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah lalle tabbat waɗanda sun ka ƙaryatar da haɗuwarsu da Allah sun yi asara ina fata an fahimce ni domin da ka ƙaryata haɗuwa da Allah ka zan mi ka zan kafiri ko baka nan bane idan ko mutum ya zan kafiri shikenan yayi asarar rayuwar shi ta duniya yayi asarar mi rayuwar shi ta lahira ba yadda za a yi ka ci nasara kuma babba hasa- ka- duk asarar da ka ji ana cewa mutum yayi wallahi ba ta kai asarar imani ba da ka yi asarar imani to duk abin da ka samu na duniya da na lahira abin nan duk abin da ka samu na duniya banza ne Allah ya baka mulki dun na duniya ya baka duk kudin duniya ya baka duk matsayin duniya ya baka komi na jin daɗin duniya in dai baka da imani to kayi asara Allah ya hana ma komi na jin daɗin duniya amma sai Allah ya baka imani to shikenan kayi nasara to kuma hasara maudu'i ce alqur'ani sai ka tattaro ayoyin da sun kai bayanin hasara da kuma yadda ake tsere ma hasara a cikin alqur'ani wal asr innal insana lafi khusr kaji Allah ce illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al khusran al mubin qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al qiyamah qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'i Allah wadanda sun ka qaryata haduwa da Allah sun yi asara sai ka ɗauko kuma maganganunsu da Allah kawo cikin alkur'ani wurare daban-daban wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadha aw badilhu kaji maganganunsu kuma Allah ya ce وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا haka zaka tattaro ayoyin haduwa da Allah ayoyi suna nan hasara ayoyi suna nan su waye suka yi hasara ya wacce ce hasara mafi girma gashi nan alqur'ani yana bayani amma in baka sai da ake hada ayoyin ba da ka zo sai ka wuce da ka ce kar khasiral ladina kazzabu bi liqa'illahi waɗanda sun ka kare ta haduwa da Allah sun tafka asara sai ka ce bi Allah ce gaba wa ma kanu mutadina an gane ko to sai Allah subhanahu wataala ce wa ma kanu muhtadin ba su kasance masu shari'a ba a satin da ya gabata mun kawo cewa wa ma kanu muhtadin a cikin alqur'ani a wuri nawa yazo ha ku gaya muna mana a wuri nawa biyu ashe eh biyu ko uku hakun manta ai wuri uku mun kace wuri na farko a cikin bakara inda Allah ya ce fama rabi hatta jaratuhum wa ma kanu mutadin shine na farko wuri na biyu qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahum Allah iftira'an 'ala Allah قد ضلوا وما كانوا مهتدين سيغانا أكو ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين أكو كنا تو أما أكوي وني إشكالي كركشن ودنن آيوين da Allah ce fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadina ba su kasance shiryayyu ba wannan ayoyi suna magana ne kan mi kan munafikai an gane ko suna magana ne kanwa kan munafikai ibn jarir tabari da zo anan yace waɗansu malamai kuma suna ganin a'a ayoyin wa ma kanu muhtadina har kafirai suna iya shiga cikin wannan ba sani ko mun fahimta ba to eh an ce wa ma kanu muhtadina ba su kasance shiryayyu ba to ai su munafikai sun taba shiga cikin addinin musulunci shi kafiri an ce wa ma kanu muhtadina babu matsala domin shi da ma ba shiryayye bane kafiri ne to amma munafiki zai iya zuwa ya shiga addini daga bayan shi ridda misali to amma shi ai ya samu shari'a to kuma an ce wa ma kanu muhtadina sannan nan cikin suratul an'am da yace qad dallu sai ce mi wa ma kanu muhtadina wani wanda gajin larabci ce ah yo qad dallu an ce sun bace to an ce qad dallu ai yana nuna batar ta riga ta gabata to meye amfanin a ce wa ma kanu muhtadina ba sai kuma na fahimta ba sai wani ce irin dan balaga ce kai wanga akwai hashau eh akwai hashau cikin wannan kenan magana ba ta da wani amfani ina ba ta an fahimta to sai ka dibi yadda malamai suke juyawa a can cikin bakara sai an ka ce wa ma kanu muhtadina an gane ko basu kasance shiryayyu ba a can cikin lauhil mahfuzu haka Allah subhanahu ta'ala ya kaddara musu ya san da haka sai zamanto da kafiri da munafiki wa ma kanu muhtadina amma ishtarawu dalalata bil huda sun sai shiriya da bata da kafirai da munafikai saboda sun ɗauki imani sun ba da mi sun ba da kafirci ishtarawu dalalata bil huda to ai su kafirai ba su da huda balle su ba da su amshi dalala sai an ka ce a'a alƙawali na Allah can can can وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أتكن سورة الأنعام وجن قد ضلوا وما كانوا مهتدين ابن عاشور يتي وجه جملة تنا matsayin ta'akidi ga jumlar qad dallu domin abinda wannan ta tabbatar wa ma kanu muhtadina ka gane ko bai ce kanu muhtadina ba kenan ita ma ta kore madmunin abin da waccan ta tabbatar madmunin kishiyar waccan qad dallu sun bata wa ma kanu muhtadina kaga ta yi nafiyukin kishiyar mi dallu kenan ta tabbatar da ma'anar su za ta koma iri daya ba sani ko mun fahimta ba to sai yake cewa wannan uslubi ne na alkur'ani na ta'akidin ma'ana saboda a canza salo kuma a ƙarfafa ma'ana wani lokaci qur'ani in yagga dama idan abubuwa suna kama ɗaya sai a ƙara wawun don a bambanta maka saɓanin lafazin da ma'ana wani lokacin kuma a'a sai a ƙi kawo wawun don saboda a nuna maka duk abu guda ne kaga inda Allah subhanahu wata'ala ce amwatun ta ce mi ghairu ahya'in maimakon ya ce amwatun wa ghairu ahya'in bai kawo wawun ba ina fata an fahimce ni amma wani lokaci kuma sai a kawo wani kaga qadu dallu wa ma kanu muhtadin sai aka kawo wawun amma da shi da qadu dallu duk matsayin abu guda ne kenan wani lokaci a hankalta ma lafazin ya bambanta wani lokacin kuma a hankalta ma a'a ma'anar guda ce ba sai an kawo wawun ba shin mun fahimta to don haka wa ma kanu muhtadin ba su kasance shiryayyu ba duk wanda ya karyatar da haduwa daga Allah to wanda mutum bata ce na ina fata an fahimce ni bata ce na don haka duk yadda mutum ya yi ilimin duniya amma bai yadda da za a haɗu da Allah ba mi a sunan shi jahili shi yasa kafirai sai da Allah ya tabbatar musu da ilimin duniya sai da ya kore musu ilimi sannan sai ya tabbatar musu da ilimin duniya da ya ce wa'adallah لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس إن أنت متل لا يعلمون ما أمس شيء jahili to sai ce ya alamuna zahiran min alhayatid dunya duk yadda ka zan professor a ilimin duniya in dai baka san Allah ba baka da an haɗuwar Allah ba sunan ka jahili amma a alƙur'anance waya ce a ai professor ne ya san kaza ya san kaza yo professor da ya san halitta Allah kuma bai yarda da akwai Allah ba to ni an kai kenan ka karanta geography haka zan profesa ka yadda da ƙasa ka san halittun ƙasa kuma haka zan profesa amma kuma baka tambaye kanka ba waye wannan ƙasar da abin da ke samanta wani irin karatu ne wannan ka karanta dan adam ka yi likitanci haka zan profesa amma baka taba tambaya wane ne yayi wannan halittar ba wani irin gigitacce ne kai yau duk ilimin da za ka yi na duniya haka zan profesa a cikin shi saman halittun Allah ne za ka yi bal ma sai ka yi specialite ka dan ibi wani bangare cikin dan adam ka karanta ido sai ka zan profesa da ido amma don gigita kai har yanzu baka tsaya kalli ba baka tambaye kanka ba waye yayi idon da kake bincike kan shi shi wannan hawa ne karatu ne Allah ya kyauta قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ما لم آية تقبع وإما نرينك وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون نعم كما يد تفسير ميكي قدانا muna farawa ne da ilmul munasabat ina fata ana fahimta ta to da Allah subhanahu wataala ce wa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum ibn ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wat tanwir da yazo wajen wannan sai yace kana dhikru takdhibihim alladhi jaa fi sadr as-sura qala al-kafiruna inna hadha la sahirun mubin kullu sihrun mubin asabanin qira'o'i ma'ana da Allah ya ambata a farkon sura cewa kafirai sun ce alkur'ani ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri ne yace to thummal wa'idu alaihi bi azabin yahillu bihim an gane ko sai an kai musu alkawali na azaba wanda zai sabka gare su wal ishara ila annahum kadzabu bil wa'id ko ba karan bane an kai ishara nuni cewa sun karyatar da wato narkon da Allah ya musu don Allah ya ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum to wannan ƙaryatawar da sun ka yi ya ce to munzirun bi tarakkubi azabin ya hillu bihim fi duniya wannan yana nuna cewa kenan Allah subhanahu wataala ana jiran ya tarakku yutarakkabu kenan ana jiran Allah zai musu azaba tunda duk wanda ya ƙaryata azaba yace babu haduwa da Allah me ake jira gare shi an san wannan azabar za ta zo ina fata ana fahimta ta tunda an hudi cewa za a haɗu da Allah sun ce ƙarya ne yace to kama halla bil quruni alladhina min qablihim kamar yadda azaba ta sabka ga waɗanda suke gabanin su wa kana ma'luman min khuluqin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ra'afatahu bin nas yana daga cikin ɗabi'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tausayi ga mutane wa raghbatihi an yutimma hadha ad-din an yatimma hadha ad-din yana kwaɗayin wannan addini ya cika wa an yahtadiya jami'ul mad'uwina ilaihi dukkan waɗanda ake kira kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kwaɗayin wato su yi su shirya farubba ma kanan nabiyu ya hudur an yunzila bihim azabu istisal yana jin tsoron Allah ya saukan musu azaba ta hallakar da su gaba daya ya ce fayyafutu tida'uhum sai mi sai shirya su ta wato ta kubce kenan ba za ta yiwa ba wa kana qawluhu wa law yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi la qudiya ilayhim ajaluhum fa nadharu alladhina la yarjuna liqa'ana fi طغيانهم يعمهون تصريحا بإمكان استبقائهم كينا وانا آية تارونا ينا يوا ألا يبرسو wa ima'an ila imhalihim ko ba kadan bane kuma tana nuna wato a fakaice tana yiwa Allah ya musu jinkiri jaa hadhal kalamu bayanan lidhalika sai bayani kenan wa imma nuri yanda sai ta zo ta yi bayanin wannan jinkirin da Allah zai yi musu wa inzaruhum bi annahum in umhilu kuma ayi musu gargadin cewa ko da sun ga Allah bai kama su ba fa abqa alaihim fid dunya cewa Allah ya bar su a nan duniya bai kama su ba fa innahum ghairu muflitina min al-masir ila aqab ila iqab al-aqab al-akhirah iqab al-akhirah ma'ana ko da sun ga Allah bai kama su a nan duniya ba to kasu sa tsammanin za su tsere ma azabar lahira hina yarji'una ila tasarrufillah lokacin da za su koma zuwa ga ikon Allah duna ha'ilin ba tare da shamaki ba domin a nan zahiri a duniya mutum yana ganin ba cikin tasarrufin Allah yake ba ko ba haka ba amma kuma a lahira fa kaga shi kenan gaba da gaba ne ba sani ko mun fahimta ba ma'ana ibnu ashur abin da ke son ya ce can da sun ka ƙaryata sai Allah ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilayhim ajaluhum kaga da Allah yana kama su da an yi ta takari to yanzu sai kuma su in sun sun kaji wannan magana me za su yi zato sai su yi zaton cewa kenan za a kyale su sai ni an gane ko za a kyale su sai lahira shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana son su shiriya ko ba haka nan bane yana jin tsoron laqudiya ilaihim ajaluhum ayi ta gaba ɗaya a ƙari da kowa da kowa sai an kace sai manzo sai Allah yake lallashin annabinsa yake kwantar masa da hankali wa in ma nuriyannaka ba'd alladhina idhum aw natawaffayannaka kaga sai ce bai ce wa in ma nuriyannaka kullal ladina idhum ba bai ce za mu nuna maka duk abin da mun kai musu alkawari na azaba ba kenan kaga ba'dhal ladina iduhum sashen abin da mun kai musu alkawari sai zaman to wannan kamar tasliya ce da bushara cewa Allah ba zai hallaka su gaba ɗaya ba mun gane to kaji abin da ibnu ashur ya kawo in kana so kuma ka ƙara da littafan da suka yi bayanin wannan wa in ma nuriyannaka yanzu sai mu dawo zuwa ga abin nan jalalaini ko mu ga shi kuma mi ya kawo wajen sharhul mufradat wa imma yace mi fihi idghamun nuni ko in ash-shartiyya fi ma al-mazida rike da kyau yace fihi a cikin wannan idghamu nuni in ash-shartiyya an sanya asalin idgami shine idkhali a sanya wani abu cikin wani abu an gane ko shine an sanya nun wato idghamun nun ash-shartiyya fi ma a cikin ma almazida wadda an ka ƙara in tabe shi in ma kala biyu ce akwai in ma tafsiriya wadda ita, ita da amma tafsiriya tare suke haɗe suke akwai in ma wadda murakkaba ce ba kalima guda ba ce an gane ko in ce sai an ka ƙara mata malitta akidi to wagga ba tafsiliya ba ce shartiyya ce ita shartiyya ita ce ake ƙara ma ma kaga a ce in sai a yi nunun sai a ce ma daban kenan asalin shi in nuriyannaka ba'd alladhina idhum amma hurufu sharti da asma'u sharti wani lokaci ma tana shiga cikin su ba sani ko muna fahimta ta ba ana iya ƙara musu ma ma'ana ana iya ƙara ma li ta'kidil ma'ana a larabci ma tana daga cikin haruffan da ake ƙarawa li ta'kidil ma'ana qala amma qalilin la yusbihunna nadimin asalin magana an qalilin la yusbihunna nadimin amma sai an ka ce amma qalilin dan lokaci kadan ne to sai an ka ce wa imma asalin magana wa in nuriyannaka ba'd alladhina iduhum aw natawaffayannaka shin mun gane da kyau to shi na ce maka idgamin tana an kai don ka gane kenan kalima biyu ce wani lokacin wajen rubutu duk ɗaya ne amma wajen ma'ana ba ɗaya bane don ɗalibin ilimi ya gane ya ce to wa in ma nuriyannaka idan muka nuna maka nuriyannaka daga ra'a ya gani arahu ya ga ya nuna mishi kenan wa in ma nuriyannaka in mun nuna maka ko ba'd alladhina iduhum sashan abinda muka yi musu alkawari aw natawaffayannaka ko ba karan bane ko ko muka kashe ka an gane ko ma'ana ba mu nuna maka ba mun gane wannan to fa ilaina marji'uhum makomasu gare mu take gare mu dai za su dawo an gane ko yace fa ilaina wa in ma nuri ka ba'd alladhina iduhum a yace bihi min al'adabi kenan sashen abinda mun kai musu alkawali na azaba fi hayatika a cikin rayuwarka ka gani yace wa jawabu sharti mahdhufun ay fadhaka kenan in mun nuna maka sashen abin da mun kai musu alkawali fa za ka gare mu da ina muna kenan za ka gani ina fata an fahimce ni shi ne fa za ka ganin damanmu ne au na tawaffayan naka ko ko muka kashe ka qabla ta'dhibihim kahin mu azabtar da su tunda al'ada ce ta rayuwa duk mutumin da yake bijire ma gaskiya ko ko yake azabtar da kai me kake jira kana jiran kaga shi ma ta fada mai ko baka da bane eh yaro baban shi yana bashi kashi kullun ran nan sai jandarma ya tobe dan baban shi an ka ce ba jandarma na bi dan baban ka yace ha jandarma bai san halin baba ba sai baba ya tafka mai magi ana nan ana nan jandarma ya shiga cikin gida sai ya iske cikin daki eh sai buga mai yankwa ga hannu ya sa shi gaba yaro ya ga hito da ubani shi na taya gaba an sa baban shi gaba jandarma na baya sai ce to subhanallahi ashe su baba gare mu dadi an ka iya ba ba haka ba shi yasa duk wato shi yasa zalunci ka ta zalunci shi in ka ga mutum musiba ta abka mai mutane suna tausayin shi to mutum ne wanda baya zalunci mutum ne kuma mai taimako da bai wadda Allah ya bashi to duk in musiba ta fada ma sai kaga mutane suna mi suna jin bakin ciki amma in kai azzalumi ne ko ko a'a kai kana da baiwa amma baka taimakon mutane to in musiba ta fada maka ba ruwan mutane da kai ya kamata mu fahimci wannan to almuhimmu dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ta'addancin da suka tana yiwa abin ga Allah ce a wannan ba naka bane in mun kashe ka ko in mun nuna maka sashe ko mun kashe ka qabla ta'dibihim fa ilaina marji'uhum ay makomasu gare mu take ko thumma Allah sannan shi Allah shahidun yace muttali'un Allah mai tsinkaya ne ko mai linkaya an gane ko alama ya faluna akan abin da suke aikatawa min takdhibihim nami na karyata wasu wa kufrihim da kuma kafircin su fa yu'adhibuhum ashadd al'adab sai Allah subhanahu wa ta'ala ya musu mummunan azaba ma'ana mu dai in ka isar da sako babu ruwanka in mun ga dama mu nuna maka mi sashi in mun ga dama komi baka gani na azaba su amma dai Allah na iya barin sai ka mutu Allah ya kama su a nan duniya ban sani ko mun fita ba ko kuma a'a Allah na iya barin su bai kama su ba sai a lahira ya kama su wannan ganin daman mu ne kuma in ka mutu in ka isar da sako ba matsala bace duk abin da za su yi bayan mutuwarka mun san abin da suke aikatawa ko ba shikenan ba to kaji abin da ayat take karantarwa to sai mu dawo zuwa ga masail waɗanda suke karkashin wannan aya tunda mun samu mun yi bayanin ɗaiɗaikun kalimominta in ji malamai to wa in ma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum in mun nuna maka sashen abinda mun kai musu alƙawali an gane ko nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum in mun nuna maka shi ko ash-shartu la yaqtadi al-wuqu dan an yi sharadi ba shi kiran nuwa ba zai abku ba ganin dama Allah ne to nan tambayar da za ka yi makanka shin Allah ya nuna mishi ko bai nuna mishi ba tabbas an nuna mishi sashen abin da an kai musu alkawari saboda an turo musu yunwa ta girgiza su ko ba karan bane fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yakhsha an-nas hadha azabun alim rabbana kashif anna al-azaba inna mu'minun kaga sashen abin da an kai musu alkawari kenan domin kalima ta ba'du tana dauke da ijmali ya kamata ka fassala shi da ayoyin alqur'ani abu na biyu an nuna mishi sashen abin da an kai musu alkawari saboda an yi yaƙe-yaƙe ko ba ganin bane an yi yaƙe-yaƙe kuma an kashe gagga daga cikinsu yaƙin badar an yi Allah ya nuna mai sashen abin da ya musu alƙawari ko ba haka nan bane Allah ce sayuhzamul jam'u wai walluna dubur alƙawari na kuma an yi wannan yaƙin haka an abin ya kasance har Allah yake cewa ya ayyuhalladhina amanu idza laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم kaga Allah ya nuna mai ya ce in tastaftihu faqad ja'akum al-fathu wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya ankum fi'atukum shay'an walau kathurat wa anna Allah ma'al mu'minin kaga an nuna mishi ba'd alladhina idhum mun ji wannan da kyau aw na tawaffayannaka ko ko mun ka kashe ka kenan ba mu nuna maka ba sharadi na na ganin dama Allah to ganin dama Allah ta nuna Allah ya nuna mai sashen abin da ya musu ya musu alqawli fa ilaina marji'uhum shi fa ilaina marji'uhum ba shine jawabu sharti ba an gane ko fa ilaina marji'uhum fa dhaka shine min jawabu sharti domin da a nuna mishi sashen da ba a nuna mishi sashen ba menene makoma su gawa take ga Allah take kenan fa ilai na marji'uhum bai da alaka da jawabu sharti kamar a zahiri ne yake jawabu sharti shine muke cewa mafhumul muwafaqa kullum ina zan faɗan wannan shi yasa ma zaka malamai suna cewa kathirun fil qur'an yana da yawa domin mi domin ko an nuna mai duka ko ba a nuna mai duka ba ko an nuna mai sashe ko ba a nuna mai sashen ba duk dai makoma su tana gawa tana wajen Allah subhanahu wataala mun ji wannan da kyau fa ilaina marji'uhum makomasu gare makomasu gare mu take kaga bai ce marji'uhum ilaina ba sai ya ce ilaina marji'uhum تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر ننكم حصر نبا إضافي با حقيقي دم باب إن ذا أكوما سيغزوا الله سبحانه وتعالى إيه مكوما الله تكي an gane ko wa kullum na ƙusso alaika min an ba'in rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi alhaqu wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin wa qul lil ladina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna 'amilun wantaziru inna muntazirun walillahi ghaibu as-samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al-amru kulluh ko ba ka nan bane don haka fa ilaina marji'uhum la ila ghairina in jama'a mai thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun sannan Allah subhanahu wata'ala mai sheda ne akan abin da suke aikatawa in tabe na akwai wata mas'ala shine cewa da Allah subhanahu wata'ala ce fa ilaina marji'uhum thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi an gane ko a cikin suratu Yunus da ya zo ƙarƙashin wannan aya sai yake cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ce fa'ilaina marji'uhum ya ce fa'in ƙila idan an ka ce kaifa ƙala Allah ta'ala ya aka yi Allah ce fa'ilaina marji'uhum makomarsu gare mu take Allahu sannan Allah shahidun alama ya fa'aluna mai shaida ne akan abin da suke aikatawa ya ce rattaba kaunuhu shahidan ala af'alihim kenan Allah ya jeranta kasancewa shi mai shaida akan ayyukansu ala ruju'ihim ilaihi fil qiyama cewa idan sun dawo zuwa ga gare shi a ranar tashin alkiyama ma'a annahu shahidun ala af'alihim fid dunya wal akhirah tare da cewa kuma Allah mai shaida ne akan ayyukansu duniya da lahira domin ya ce fa ilaina marji'uhum ya ce fa ilaina marji'uhum za su dawo gare mu ثم الله شهيد sannan Allah zai shaida a to Allah ba mai shaida bane ba masani ne akan abubuwan da suke aikata ba a nan duniya domin ita summa tufidu al-atf ma'a at-tarahi to ai kuma Allah nan duniya ya san abin da suke aikatawa to kuma da yace fa ilaina marji'uhum za su dawo gare mu thumma Allahu shahidun sannan Allah yayi shaida yayi zamanto mai sani ne ga abin da suke aikatawa kaga na akwai iskali ban sani ko mun fahimta ba shin Allah ya sa abin da suke aikatawa a nan ko bai sani ba to ai ba sai sun koma ba to kuma ya ce fa ilaina warji'uhum za su dawo gare mu thumma Allahu shahidun sannan Allah subhanahu wa ta'ala shahidun yayi iddila'i alhali ko Allah yayi iddila'i akan abin da suke aikatawa tau kaka zaka yi eh kakka sai ka dauki qur'ani kai ta sagagaga a biyo ka baya eh kaga nan dole sai ka dauki hanyoyi ko ka dauki nan summa rike da kyau abu na farko ya ce bari in gani shi abin da ya kawo ya ce ƙulna zakara shahada za mu ce amsa shi ne Allah ya ambaci shaida wa arada muqtadaha amma abin da Allah yake nufi abin da shaida take hukumtawa ma'ana abin da take haifarwa wa natijataha da sakamakonta wa huwa al-iqabu wal jaza'u yace na abinda ake nuhi da shaida ma'ana al-iqabu za a yi musu uquba wal jaza'u za a sakanka musu faka annahu qala thumma Allahu yu'aqibu ala ma yaf'aluna suke sai a ciki nan bayan fa'ilaina marji'uhum gare mu za su koma thumma Allahu shahidun sannan Allah zai musu azaba ko kuma au mujazin ala ma yaf'aluna Allah zai sakan ka musu abin da suke aikatawa kama qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah yace wa nadha'iruhu fil qur'anil aziz fil qur'anil aziz kathira irin wannan a cikin alqur'ani yana da yawa shin mun ji wannan da kyau kaji shi fassarar da yayi yace kenan ma'anar summa Allahu shahidun ai summa Allahu wato mu'aqibun Allah zai musu uquba dama sai sun koma ga Allah za a yi musu uquba ta mi ta wuta ba ba ta nan duniya ba ko kuma summa Allahu shahidun Allah zai sakanka musu domin an ce Allah ya sani to ai sanin bai isa ba sai da mi Allah zai yi musu azaba sai ya zama to an yi itlaqin shahada amma ana nufin mi ana nufin muqtadaha abin natijata tunda Allah ya sani yayi shaida to Allah zai musu sakamako akan abin sun ka aikata mun ji na ɗai kenan ɗai kenan na biyu waɗansu malamai sun ka ce summa tana iya zakkuwa littartibu zikri tana iya zakkuwa mi littartibu azzikri in an ce tartibu zikri rike da kyau shine ma'ana saboda an zano su an gane ko wannan an ambace shi sannan an ka ambaci wannan amma ba shi ke nuna wannan ya riga wannan ba muna gane wannan misali a cikin suratul a'raf da an ka ce wa ulqi sahratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin sun ka ce mi rabbi musa wa harun dawa an ka fara sannan an ka zo mi to can cikin tsaha fa ulqiya sahratu sujadan qalu amanna bi rabbi haruna wa musa to ya an kai haka ha ya akai haka waɗansu daga cikin malamai sun ka tafi cewa can cikin suratul a'raf abin da yasa an ka gabatar da rabbi musa wa harun an ka gabatar da musa akan annabi harun saboda na farko fasila ayoyin suna karewa da nunun da nunun da nunun an gane ko abu na biyu saboda shi musa shine mi shi ne a asalin annabta tunda annabta asali tashi ce sannan ya roƙan mawa ya roƙan harun wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma iya rid'an yusaddiquni ko ba karan bane waj'al li waziran min ahli to sai an ka fara da wanda ya nema domin shi ya neman masa to a cikin tsaha kuma sai an ka ce fa ulqiya saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi haruna sai an kawara da haruna sai malamai sun kace na farko saboda ri'ayatul fawasil ana hankalta ma karshen ayoyin tsaha ayoyin suna karewa ne da alif alif alif alif alif galibi ko ba karan bane na biyu kuma sun kace saboda shi haruna ya yi annabi musa yawan shekaru kaga kenan in mun hankalta ma suratul tsaha idan ya tabbata duk da babu ba nassi bane ko ba haka nan bane tabbas dai tunda ba tawayi bane wani yafi wani shekaru to kenan can da tace Haruna wa Musa in tabbat Haruna yafi annabi Musa shekaru an hankarta ba a kharij haka abin ya kasance tunda sai da an ka haifi Haruna sannan an ka haifi Musa amma rabbi Musa wa harun to nan kuma sai zama to an hankalta mami ba khariji ba domin in haruna shi fara zuwa duniya to kenan nan an hankalta ma kawai ambato ne an ambaci musa sannan an ka ambaci haruna dan ka gane abin ya saba mawa ma huwa fil kharij shin mun gane wannan kai bari in kara ma guda a cikin suratul balad Allah ce falaqta hamal wa ma adraka fakku aw it'amun fi yawmin yatiman au miskinan thumma to yanzu za ka yi imani ne sannan ka yi aiki ko ko waɗanga za ka yi sannan ka yi imani a ramba masanir gate to suna dai a tartibu zikiri a tartibu zikiri ma'ana an ambaci wannan sannan an ka ambaci wannan ba a hankalta ma ba wanne ne ya fara zuwa a filharij kama a abin yadda yake a lokaci mun gane wannan in ƙara ko in bari haka nan to bari mu kara tunda ayar da attahi ba ba samun kare ta zamu yi ba ala ayyati hal sai Allah subhanahu wataala yace a cikin suratul an'am qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum da wa ake magana nan annabi muhammad ai shine da karanta mana ko to Allah tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan dhalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda wa awfu al kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idha qultum fa'dilu wa law kana dha qurba wa bi 'ahdi allahi awfu dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun yattaqun thumma ataina Musa alkitaba yanzu sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin wannan sanan kawa annabi Musa littafi a a at-tartibu dhikri mun gane ilimi ba rigima bane hujja ce shi yasa wallahi ka tsaya ka gane mas'ala da kyau kafin ka faɗa dan akwai masu jiran ka faɗa kawai wani mutum yana sauraron wa'azi sai ji malam ya faɗi wata magana sai ji magana tana da nauyi sai ce jikan mallan bakin nan a duba shi da kyau don mun in mun tashi da nan watsawa na zamu yi ya ce mallan a dibi bakin nan ya ji maganar nan ta yi nauyi ya ce mallan a ƙara dibi bakin nan don mu da mun tashi hawa aikin mu shine yadawa ta Allah ya kyauta to summa Allahu shahidun ala ma yaf'aluna sai wadansu malamai suka ce a'a da an ka ce asalin maganar wa in ma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum an gane ko aw natawaffayannaka fallahu shahidun ala ma yaf'alun thumma ilayna marji'uhum kenan Allah masani na game da suka aikatawa sannan za su koma zuwa gare mu kenan sai to ita shahada fil asli ta gabaci mi ta gabaci ilaina marji'uhum waɗansu daga cikin malamai sun ka ce fa'ilai na marji'uhum sun mallahu shahidun kabari yana nan matsayin mai shaida ai Allah zai yi shaida ran tashin alkiyama za su mutu amma ba a yi shaida ba a wani lokaci za a yi shaida sai an zo farfajiyar kiyama fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida kakkace zaka mu qur'ani irin jan abin nan bari mu ƙara maudu'i guda al-maudu' al-qur'ani al-ramma al-ashhadu yawm al-qiyamah masu shaida ranar tashi alkiyama alarama masu shaida daga cikin ranar tashi alkiyama ba musu masu shaida ranar tashi alkiyama dawa daga cikin shahadar zaka ɗauko shi shahidun din nan da nan zaka samu shi Allah zai shaida to wakafa billahi shahida ko to mutahi alqur'ani zai yi shaida kawo inda alqur'ani zai shaida na'am arama manza Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi shaida ko ba kanan bane to mutahi haula shahida to dawa kuma eh na'am gabobi zan shaida yau mata shaɗu alaihim alisinatu mu aidimu arjulhum bima kanu ya'maluna to mutahi masu shaida kuma wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin za su shaida akan kawunan su to mutahi kuma na'am al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida to mutahi kuma na'am mala'iku za su yi shaida to mutahi kuma na'am na'am eh a masu shaidar tashi alkiyama ake zance yawon mai kiyamata ya kuno alaihim shahida to wa zai shaida akan su annabin su ko sau mu tahi aha to nan inda rigimar take mu riƙe dama mun ce in za ka yin rabtu mu'tamadun rabtu cikin alkur'ani guda nawa ne mun kace hudu na farko al-lafzu na biyu al-ma'ana na uku na hudu alƙissa ko ba kanan bane to yanzu wanda mutane ba sa hankaltawa shine alma'ana ai ba kalmar ta shahada ɗaya zaka diba ba diba cikin qur'ani waɗanne kalmomi ne suke ba da ma'anar shaida amma ba shahida ba idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu wa qala al insanu yawma idhin bi anna rabbaka ai to haddisu za ta bada labarin abin da ka aikata ne ba a ce shaida bane amma shaida ce tafsirin qur'ani bai rike mu autawan da rubuta nan na ga maka fa kyauta na ruwan Allah ne baka shi eh thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun sannan Allah mai shaida ne akan abin da suke aikatawa malam mu je aya ta karshe duk da yake lokaci ya tafi wali kulli ummatin ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون نعم إمام ابن عاشور أتكن تفسير ساء التحرير والتنوير yace da Allah ce wali kulli ummatin rasul yace atfun ala jumlati wa imma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum ma'ana wagga atafita akan sharadin da ya gabata wa hiya bi manzilati sababi tana matsayin sababi ko illa li madmunil jumlati allati qablaha ga ga ma'anar jumlar da ta gabace ta wa hadhihi wannan bayyanat ta bayyana anna maji'ar rasul zuwan manzo lil umma an gane ko ga al'umma huwa muntahal imhal shine ƙarshen jinkirin da ake yi musu wa annal ummata cewa ita al'umma in kazzabat rasulaha in ta ƙaryatar da manzonta istahaqqatil iqab ta cancanci ai mata azaba ala zalika akan wannan kenan da an ka ce wa in ma nuriyannaka ba'd alladhina idhum aw natawaffayannaka ma'ana sababi ana son a nuna maka cewa sababin da yasa ake musu jinkiri annabi bai zo ba in ko annabin ya zo mi za a yi musu za a yi musu azaba ibnu ashur yace wa annal um yace fa hadha i'lamun kenan kamar Allah yana sanarwa ne bi anna takdhibahum ar-rasul qaryata wadda sun kai annabi sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yajru alaihim al-wa'id bil iqab shi ya jawo Allah yayi musu narkon azaba alƙawalin azaba zuwan manzo ya ce fahiya naziratun wannan aya ba mai kallo ba tana tamka daga nazir ne ila qaulihi ta'ala irin maganar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula da ayoyin da suke bayanin wannan kenan sai ta zaman tonan wani zai iya tambayar kan shishin me yasa an kai musu jinkiri suna shirka suna banna suna kaza suna kaza sai an ka ce a'a jira wali kulli ummatin rasul ai duk al'umma tana da mi tana da manzo to idan manzon nan ya zo lokacin nan ne za a yi musu abin da za a yi musu to idan muka duba cikin al-mufradat bari mu gani yadda zamu dan samu wani abu wali kulli ummatin kowace al'umma min al'umami na daga cikin al'ummomi diba cikin jalalaini yace rasulun tana da manzo fa idza jaa rasuluhum idan manzon su yazo musu ilaihim zuwa gare su fa kadzabuhu zuwa gare su kenan fa kadzabuhu suka karyata shi qudiya bainahum bil qist za a yi hukunci tsakankanin su da adalci ai bil adli kenan fa yu'adzabuna za a azabtar da su ko wa yunajjar rasulu za a za a tseratar da manzo wa man saddaqahu da wanda ya gaskata shi wa hum su la yuzlamuna ba a zalumta su bi ta'dibihim da anka azabtar da su bi ghairi wato abin nan jurmin ba tare da sun yi aikata wani lahi ba fa kadhalika naf'alu kama haka ne muke aikatawa babu wanda za mu zalumta kenan duk wanda kaga wato an azabtar da shi sai ya zamanto akwai dalilin da zai sa a azabtar da shi mun ji wannan da kyau ko to idan muka duba a cikin littafin at-tadribatul lughawiyya tadribatul lughawiyya littafi ne na Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuaif yayi mujalladi dai dai dai dai ko in ce juz'i mujalladi juz'i har kusan guda hudu Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuaif a cikin at-tadribatul lughawiyya a juz'i na ko mu ce littafi yawa juz'un rabi'u juz'i na hudu a shafi na ɗari da hudu don ka rike da kyau yace a larabci cikin musallasatul lughawiyya rike da kyau in an ka ce a larabci akwai al'ammatu rike da kyau ba amma ba can da ainihin ba ba shi ba akwai al'ammatu akwai al'immatu akwai al'ummatu musallasul lughawi muttahidul ma'ana to in an ka ce al'ammatu da fataha an kama alham da fataha yace abinda ake nuhi ashajjatu fil ra'si ayi ma mutun rauni rotsi in ji malaman zauri ga kai tablughu dima rotsin da yake kai ya taba mi ya taba ya kai ga kwakwalwa to kaji shine al'ammatu mun ji wannan da ga lokacin ma an sami shi al'umumatu da alhamza an gane ko cikin littafin fiqh to sai kuma al'immatu al'immatu alarma ita ne tana nuhin an-ni'matu ni'ima in an ka ce wato wato sun ka ce an-ni'matu wa raghadul aish wal ghina to in an ka ce al-ummatu yace al-qawm wal jama'atu minan nas ka gani to kaga in ka zo ka iske an rubuta alifun da lamun da alhamza da mimun da ta'un shin ammatu aka nuhi ko immatu aka nuhi ko ummatu aka nuhi sai ka sai ka hausara a ce ma ba haka nan baka ce ah kaza kaza kaza kaza to kaji al'ammatu da al'immatu da al'ummatu ko to da yace fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist nan ma akwai musallasul lughawi duk cikin wadannan babu kan ya kawo shi al qist wato a larabci ana cewa al qast al qist al qust al qast shine mi shine zalunci wa amma alqasituna fakanu li jahannama hataba alqist shine adalci fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa nadau al mawazin al qist li yawm al qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a al qist turaren wuta kai waga aya mabarta haka nan sai sati mai zuwa insha Allah ta'ala fa idza qudiya wato sai ja raja rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamuna bai ce wa hum wa hunna ba tare da cewa waɗanda za a halaka akwai maza akwai mata li taglibi janibi dhukuri ala janibil inas abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh